كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصرهم فس- وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan rana ta laraba a yau muna 24 ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1445 wanda ya daidai da uku ga watan hudu shekara ta 2024 miladiya muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake hada mu a wannan majalisi mai albarka a wannan masallaci da ke nan ma'aikata ta tirijiri a nagarwar ofis a nan garin bauchi kamar yadda muka saba haduwa domin gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma idan ba mu manta ba jiya mun tsaya kan aya ta a 29 a cikin suratul ghafir يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا wanda malam ya karanta mana zuwa aya 32 amma ba fassara su ba za mu sake dawowa kan su insha Allah ta'ala yanda Allah madaukakin sarki yake mana bayani game da kissar abin da yake faruwa tsakanin Annabi Musa da Fir'auna da kuma wannan mutumin da ya yi imani a cikin mutanen Fir'auna muna kan wa'azi da jan hankali da shi wannan mai imani yake ma fir'auna da mutanensa yadda muka tsaya a jiya na musu bayani cewa ya qaumi lakumul mulku yawma zahirina fil ard ya ku mutane na a yau da yace ma fir'auna da jama'ansa yau dai ku ne masu mulki a bayan ƙasa ku ne masu iko a bayan ƙasa amma ku tuna fa man yansuruna min ba'sillahi in ja'ana wa isa ya taimake mu daga azabar Allah in azabar Allah ta zo mana wa sai kawo mana dauki qala fir'aunu ma urikum illa ma ara fir'aunu yace ba abinda nake kokarin nuna muku sai abinda nake gani shine daidai wa ma ahadikum illa sabila rashad ba abinda nake kokarin nuna muku sai hanyar take hanya madaidaiciya sai Allah yace wa qala alladhi amana
بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب Allah ta'ala ya ce wa ƙalin lazi amana wannan mutumin da ya yi imani ɗin sai ya ci gaba da cewa ya ƙauni ya ce ya ku mutane na inni a kafu alaikun misla yaumin ahzab ya ce ina jiye muku tsoron kar irin munin da ya zo ma wasu rundunoni ya zo muku ina jiye muku tsoro kar Allah ya nuna muku irin wunin da ya nuna ma wasu rundunoni a baya kar ku zo ku gamu da irin wannan wunin wuni na azaba da bala'i da Allah ya aiko musu misla da abi qaumi nuhin kamar yadda Allah madaukakin sarki yayi ma mutanen annabi nuhu irin al'adarsu da irin yadda Allah madaukakin sarki ya azabtar da su wa'adi da adawa wa samuda da samudawa wallazina min ba'dihim da kuma waɗanda suka zo bayansu wa mallahu yuridu zulman lil ibad Allah baya nufin ya zalunci bayansa abinda Allah ya musu ba zaluntar su yayi ba Allah ya musu hukunci ne daidai da abinda suka aikata to kuma ina jiye muku tsoro kar ku zo ku gamu da irin wannan wunin da Allah maɗaukakin sarki ya turo ma irin waɗannan mutanen irin mutanen fir'auna a irin mutanen annabi nuhu da adawa da samudawa da waɗanda suka biyo bayansu ranaku da Allah maɗaukakin sarki ya aiko musu azaba ya Allah Allah maɗaukakin sarki ya azabtar da su a wannan wunin ba din Allah yana so ya zalunce su ba inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa anfusahum yuzlimun Allah bai zalunci duk wanda kaga Allah ya masa hukunci to ya masa hukunci ne daidai da aikinsa da haka Allah tabaraka wa ta'ala yace misla da abi qaumi nuhi wa adin wa samuda wal ladina min ba'dihim wa ma Allahu yuridu zulman lil ibad wa ya qaumi ya ci gaba da cewa da su ya ku mutane na inni akhafu alaikum yawmat tanal yace ina jiye muku tsoro ku kiyaye inni akhafu alaikum yawmat tanal ya ce ina jiye muku tsoron wani wuni wuni na kiraye wunin da wato zai zama wuni ne da za ku dinga kira kiran da ba za a ta amfane ku ba wunin da za a kiraye ku kuma dole ku amsa kiran da Allah maɗaukakin sarki ya yi muku wunin da za a ce ku fito daga cikin kaburburanku dolen dole kuma ku amsa wannan kiran dolen dole ku fito ku amsa wannan kiran da Allah maɗaukakin sarki ya yi muku wa ya ƙaumi inni akhafu alaikum yawmat tanad kamar yadda al-Imam Ibn Kathir Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi ya yi mishi rahama ya kawo a cewa yawmat tanad ya ce wannan ranar li'annal mizana inda hu mulkun wa iza wuzina amalul abdi faraja hanada bi a'la sauti wannan rana rana ce da Allah madaukakin sarki mizani na hannunsa to idan aka gwada ayyukan bawa sai kyawawan ayyukansa suka dinjayi miyagun aiki sai ya daga muryansa yana daga murya mafi daga murya yana cewa ala qad sa'ida fulan ibn fulani sa'adatan la yashqa ba'daha abada wannan mala'ikan da Allah madaukakin sarki ya wakilta zai daga murya ya ce wane ya rabauta rabautuwan da babu tabewa a bayan ta har abada wa in khaffa amaluhu nada qad shaqiya fulan ibn fulan idan kuma ayyukansa na kyawawa suka yi ƙasa ya zama mizaninsa na kyawawan ayyuka ya yi sako-sako ba nauyi to wannan sai ya sa mala'ikan nan ya yi shela ya ce wa na faya taɗi taɗi wanda babu wani rabu bayansa shi ne ya ce yau martanat kenan ranar da za a yi shela ran da za a daga murya a ce wani ya taɓe ko wani a ya yi asara wata ruwayin daga imamu katada ya ce yau martanat shine yunada kullu qaumin bi a'malihi kowace mutane za a kira su da ayyukansu yunada ahlul jannati ahlul janna za a kira yan aljanna a ce ya ku yan aljanna wa ahlun nari ahlun nar yan wuta a ce musu ya ku yan wuta shine yawmul tanad kenan ran da za a yi kiranye a ce yan aljanna su tafi aljanna yan wuta su ma a su ma su tafi wuta wasu ka ce a'a yawmul tanad shi ne ranar da 'yan aljanna za su kira 'yan wuta 'yan wuta za su kira 'yan aljanna wana da ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adna rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa kaga 'yan aljanna su anan za su kira 'yan wuta su ce mu mun ga abin da Allah ya mana alƙawari gashi mun ganshi a ƙasa ko kun gani kaga kiran da 'yan aljanna suka yi mana wuta kenan 'yan wuta su ma za su kira 'yan aljanna wana da ashabun nari ashabal jannati ana fidu alaina min al-ma' aw mimma razaqakumullah yan aljanna yan wuta za su kira yan aljanna su ce ku taimake mu kuɗin san mana ruwa ko wani abin da Allah ya ya azurta ku da shi kaga yan aljanna sun kira yan wuta yan wuta su ma sun kira mi su ma sun kira yan aljanna wasu ka ce yawmat tanadi ranan da mutum zai yi shela shi a karan kansa fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha'um qra'u kitabiya wanda aka bashi littafinsa da hannunsa na dama to zai dinga shi ne yana jama'a ku zo karanta littafi na wasu ka ce a'a wanda aka ba shi littafinsa da hannun hagu shi ma kuma zai yi shela ya ce ya leta ne lamkuta kitabiya zai ce ina ni kan ma ba a ban littafi na ba walam ajiri ma hisabiya ya leta ha kanat alqadiya zuwa karshe to wannan shine yawmat tanad wasu ka ce yawmat tanad shine kiran da ashabul a'raf wanda suke kan tozon la'alai ai mun ji cewa za su kira ‘yan wuta wana da ashabul a arafi rijalan ya arifuna hun bisimahun za su kalli ‘yan wuta in aka nuna musu wuta sai su kira wasu su musu shela su ce ma abu na an kun jam'aku wa kuntum tastakbiru abin da ku tara a duniya da girman kan da kuka yi bai amfanar da ku komai ba imamul qurtubi Allah imamul bagawi Allah ya mishi rahama sai ce wannan maganan abin da ya fi shine tunda dukansu suna iya daukar ma'anonin gaba daya to ya zama yawon tanad yana kunsan duka waɗannan ma'anoni da aka yana ce ma jama'ansa ya ku mutane na inni akhafu alaikum yawon tanad ina ji muku tsoron ranar kiranni ranar da za ku kira kiran da ba za yi amfani ba ko ran da za a kira ku a ce muku yan wuta ko ran da za a ba ku littafin da hannunku na hagu kuna kiranye kuna ce ba a ba ku littafin ku ba ko ran da za ku dinga kiran yan aljanna su san muku ruwa ko wani abu makamancin haka yawma tuwalluna mudbirina ranar da za ku juya baya ranar da za ku juya kuna masu juya baya ai zahibi na haribi kuna cikin tsoro za ku tafi malakun min Allah min asir ba wanda zai iya kare ku daga azabar Allah a wannan ranar don wata walluna mudibiri na malakun min Allah min asir ranar da za ku juya baya kuna tsoro kuna tafiya wuta ila rabbika yawma idhnin mustaqar matabbata tana da ubangiji dan da za ku koma zuwa ga Allah ku juya ma duniya baya gashi nan kun tafi zuwa ga Allah malakum min Allah min asim ba wanda yace kare ku daga azabar Allah wa man yudlilillah duk wanda Allah ya batar da shi fa malahu min hal ba wanda yace shi da shi wa laqad ja'akum yusuf min qabl bil bayyinat yace in ba ku manta ba annabi yusuf a baya ai ya zo muku da hujjoji bayyanannu fa ma ziltum fi shakkin mimma ja'akum bi ba ku bushe ba kuna kokonto game da abin da annabi yusuf ya zo muku da shi kace ƙarya ne ba Allah bane ya aiko shi hatta idza halaka har san da annabi yusuf ya mutu ya rasu kultum sai kuka ce lan ya ba'aka Allah min ba'dihi rasula kuka ce kai daga kan annabi yusuf ba za a sake yin banzo mutumin kirki ba lokacin da ya zo muku da hujjoji bane ne kuka ce karya ne sai da ya rasu kuka ce ba za a sake aiko annabi irin annabi yusuf ba to wannan kuma shine dama tsarin karantarwa babu mamaki lokacin da kake karantarwa mutane za su zage ka su yi gaba da kai amma lokacin da kada su babu kai sai a ce wani ba za a sake yin malami mai takawa da tsoron Allah irin shi ba wanda wannan mun gani da yawa akan malamanmu musamman wanda suka rayu a wannan ƙasa Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullah Sheikh Albani Zariya rahimahullah galibin su ko sauraron karatuttukan su kake zaka ga har suka mutu hatta waɗanda ke kewaye da su suna cewa ahlus sunna ne gaba suke da su gaba suke da su amma daga baya fa sai a koma ana ce ai dama malam jafar ya faɗa kaza zai faru ai dama albani ya ce kaza zai faru kai ba za a sake malamai irin wa'annan ba ko wani abu makamancin haka to irin abin da ya faru da annabi yusuf kenan ya yi musu wa'azi suka ce karya ne sai bayan yaron su suka ga abubuwan da ya faɗi suna ta tabbata suka ce kai daga kan annabi yusuf allah ba zai sake turo wani wanzu manzon kirki ba kaga dai yanzu ai sun yarda cewa shi din manzo ne kuma mutumin kirki ne allah ya ce kadhalika yudillu allah man huwa musrifun murtab kamar yadda kamar haka Allah yake batar da duk wanda yake mabanci ne kuma mai kokonto mai shakka game da addinin Allah haka zai ta rayuwa cikin bata Allah ya tsare mu sai ce Allah ne ne jami'u fi ayatillah
الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند عند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب ta'ala ya ce alladina yujadiluna fi ayatillah waɗanda suke jayayya game da ayoyin Allah kamar da muka karanta a farkon sunan ba yujadilu fi ayatillahi illal ladina kafaru fala yaghurka taqallubuhum fil bilad waɗanda suke jayayya game da ayoyin Allah kafirai kenan ga ayoyin Allah ayatu shar'iyya wal kauniyya su karanta kuma su yi jayayya bi ghairi sultanin atahu ba tare da wata hujja da ta zo musu ba ba su da wani dalili da zai kai su zuwa ga wato ainihin yin jayayya da ayoyin Allah din kabura mafatan inda Allah wannan aikin ya kai makura wajen abin tsana a wajen Allah babban abin tsana ne abin Allah a ce mutum yana jayayya game da ayoyin Allah ba tare da ilimi ba wa inda lalina amanu hakanan abin tsanani ga waɗanda suka yi imani Allah baya so muminai ba sa so kadhalika yaqba Allahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar kamar haka ne Allah yake sanya rufi akan zuciyar duk wani mai girman kai mai takabburanci mai jabberanci wanda yake nuna cewa ba wanda ya isa to haka nan Allah yake rufe zuciyarsa duk yanda aka yi ya fahimci ayoyin ba zai fahimta ba wannan yana daga cikin illoli na girman kai shine daga cikin illan girman kai shine duk mai girman kai Allah yakan toshe masa fahimtar alqur'ani Allah ya ce sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaluna fil ardi bighayri al zan karkatar da ayoyina in tare ayoyina daga fahimtar waɗanda suke girman kai a bayan ƙasa wa in yaro kulla ayatin la yu'minu biha duk ayar da suka gani ba za su yi imani da ita ba wa in yaro sabila rushi la yattakhidhuhu sabila idan suka ga hanyar shiriya ba za su rike ta a matsayin hanya ba wa in yaro sabila ghayyi yattakhidhuhu sabila in suka ga hanyar bata da halaka sai su rike ta a matsayin hanya da haka kazalika yaqbalu Allahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar kamar haka ne Allah yake son ya nufi akan zuciyar duk wani mai girman kai wanda yake wanda yake jabberanci hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa Allah ya ce girman kai tufafi na ne na sama jiji da kai tufafi na ne na ƙasa kamar ka ce girman kai rigata ce jiji da kai wandona ne Allah ya ce man sharaka ni aw man naza'ani fihi ma duk wanda ya nema ya shiga cikin wannan tufafi shi ma ya sa tare da ni azabtu zan karya shi wa askantu gunari kuma in sa shi wuta daka girman kai da jiji da kai ba wanda yake da wannan haƙƙin in ba Allah ba kadhalika yaqba Allah ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar wa qala fir'aun Allah ya ci gaba da cewa sai fir'auna ya ce ya haman fir'auna ya kira wazirin sa hamana ya ce ya kai hamana taho ibni li sarhan zo ka gina mun wani bene wanda yake da tsayi sosai la'alli ablughul asbab abinda yasa nake so ka gina mun wannan benen shine ina so in haura in samu hanyar da zan kai zuwa ga asbabus samawat hanyar da zan bi in je in leƙa zuwa ƙofofin sama ka gina mun bene mai tsayi wadda tsayin wannan benen zai kai ni har ya zama cewa zan iya hawa hawa hawa hawa har in isa zuwa ga asbabar samawat ai abuwa samawat har in isa zuwa ga ƙofofin sama abin da ya sa nake so in kai zuwa ga ƙofar sama shine fa aqbali a ila ilahi musa ina so in je in leƙo wai da gaske allan musan nan din akwai shi a sama ko kariya ne ya ce ma hamana tun da kai ne waziri na to ka zo ka yi mun gini ka gina mun bene wanda wannan benen zai kai ne har zuwa ga sama don in leko in ga ta ina allan na musa yake a sama faƙari a ila ilahi musa allah ya ce wa inni la azunnu kadiba fir'aun ya ce ka duk da dai fa ni ina zaton ma musan nan kariya yake babu wani Allah a sama amma dai gina mun bene dai in leka in gano da ido na ina so in gano da ido na to kaga shi yasa Allah ya ce ma annabi yas'aluka ahlul kitabi an tunzila alaihim kitaban minas sama faqad sa'alu Musa akbar min zalika faqalu arina Allah jahra Allah ya ce kafiran Makka su sun ce ba za su yi imani ba sai ka kawo musu littafi daga sama kowa da wasiƙa daga Allah cewa zuwa ga wani ka musulunta Allah ya ce to ai tambayin da suka yi ma annabi Musa ya baka shi annabi Musa cewa suka yi kana so musulunta to ka nuna mana Allah ya bayyana kiri da musulmi ban shi to wannan kananan mutane ne suka faɗa haka shi Fir'auna kuma cewa ma yayi a gina masa bene ya haura sama dan ya je ya leko Allah ya ga wata ina Allah yake kai Allah mun gode maka da kai da ka shirye da mu Allah ya ce wa kazalika zuyina li fir'auna su'u amali kamar haka ne aka kawata ma fir'auna mummunan aikin sa wa sudda anis sabil aka kuma katange shi daga hanya madaidaiciya a wata kira'an wa sadda anis sabil fir'auna shi ma ya toshe mutane daga bin hanya madaidaiciya kamar haka shedan ya kawata ma fir'auna mummunan aikin sa sai ke ganin kamar mai kyau har ya dinga katange mutane daga hanya madaidaiciya wa ma kai bi fir'auna Allah ya ce makincin fir'auna da kaidinsa bai kasance ba illa fi tabab face cikin halaka duk abin da ya gama karshe shine ya halaka da shi da waɗanda suke wato mabiyansa ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون كاغا أبن da suka yi tsoro shine karshe abin da ya faru sai Allah ya ce wa qala allazi amana
وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهلكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ya qaumi maji ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار satadkuruna فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Allahu فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب Allah ya ce wa ƙalar lazi amana sai wanda ya imanin ne ci gaba da cewa ya ƙaumi ya ku mutane na ittabi'uni ku bi ni ku mun biyayya a hadikun sabilar rashad zan nuna muku hanya madaidaiciya da izinin Allah ku bi ni ku samu hanya madaidaiciya ya ƙaumi ya ce da su ya ku mutane na ku sani inna ma hadihil hayatud dunya mata wannan rayuwar duniyar da kuke ganin ta jin daɗi ne ɗan kaɗan kuma za ta gushe wa innal akhirata lahira kuma hiya darul qarar ita ce gidan dawama gidan tabbata amma duniya fa ba a dawama a cikin ta ba a tabbata a cikin ta duniya za ta gushe lahira ita ce mai dawama mai tabbata man amila sayyi'atan duk wanda ya aikata wani mummunan aiki fala yujza illa mislaha ba za a saka masa ba face da irin aikin da ya aikata wa man amila salihan wanda ya aikata mai kyau min zakarin aukunsa namiji ne shi ko mace wa huwa mu'minun yana mai imani fa ulaika yadkhuluna aljanna to waɗannan su ne za su shiga aljanna yurzaquna fiha bi ghairi hisab za a azunta su a cikin aljanna ba tare da lissafi ba wanda yayi mara kyau za a bashi iya sakamakon aikinsa wanda yayi mai kyau za a ninka masa man ja'a bil hasanati falahu khairun minha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujzal ladina 'amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'malun duk wanda ya zo da mai kyau za a bashi abin da ya fi abin da ya aikata wanda yayi mara kyau za a bashi irin sakamakon da ya aikata kaga wannan duk yana cikin rahamar Allah yace da su wa ya qaumi ya ku mutane na mali ad'ukum ila an-najah wai me yake damun ku ne ka ina kiran ku zuwa ga tsira wata da'unani ila an-nar ku kuma kuna kira na zuwa bauta ina kiran ku zuwa ga mu zo mu bauta mu Allah ku kuma kuna kira na zuwa ga mu kama hanyar wuta tad'unani li akfura billah kuna kira na kuna kokarin ku umarce ni ku kira ni cewa in kafirce ma Allah wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilmu kuna so in hada Allah da wani wajen bauta bisa ga abin da ba inda ilimi akai wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar bayan ni kuma ina kiran ku ne zuwa ga Allah mabuwayi mai gafara wanda in ba ku bi shi ba ya buwaya baya bukatar biyayyan ku idan kun dawo kun bi shi kuma shi mai gafara ne mai jin kai zuwa gare shi nake kiran ku dan me ku kuma kuke kira na zuwa ga wuta zuwa ga shirka da kafirci la jarama yace babu ƙarya ba shakka ba kokonto annama tad'unani ilayhi cewa waɗanda kuke kira na zuwa gare shi in zo in bauta mishi ko in bauta musu shirka da kuke so in yi laisa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah bai da wani amfani da jami'a a duniya da lahira waɗanda kuke kira na zuwa ga in zo in bauta musu ba su da wani abin da za su mun a duniya ko lahira shine imam mujahid yace ya'ani alwasn laysa bi shay'i alwasan laysa bi shay'i gunki ba abin da yake iya yi ba abin da yake iya yi imam qatada yace alwasan la yanfa'u wa la yadur gunki baya iya amfanarwa baya iya cutarwa imam suddi yace la yujibu da'i ko da ka kira shi ba zai amsa ba la fi dunya wa la fil akhirah ko a duniya ko a lahira shine ma'anar fadin Allah wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati wa hum an du'a'ihim ghafilun wa idha hashara an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin Allah ya ce ba wanda ya bata sama da wanda ya kira yake kiran wani koma bayan Allah wanda ko ka kiraye shi ba zai iya amsa maka ba daga nan har tashin kiyama in an tashi kiyama kuma za ku koma kuna gaba da shi إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم كوكو كلا سبا لا سجبا كودا سنجي ولا سأمسا با ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة با وانا أمفاني لزي من الدنيا كولا هرا إنا كلا شبا زي أمسا من بابا زي يتيمكونا وأدنيا كولا هرا وأن مردنا إلى الله kuma da ni da ku da abin da kuke bauta musu ai duk makomar mu zuwa ga Allah duk za mu koma zuwa ga Allah wa annal musrifina sannan mabarnata wanda suka karar da rayuwarsu a barna hum ashabun nar sune ɗan wuta za su shiga wuta da aka yace musu duk wannan wa'azin da nake muku ku sani fasatar kuruna ma aqulu lakum akwai dan da za ku zo ku tuna cewa na faɗa muku za ku zo ku tuna wa ufawwidu amri ila Allah ni kuma na mika al'amura na zuwa ga Allah ba na jin tsoron ko za ku iya mun wani abu za ku zo ku tuna cewa na faɗa muku za ku zo ku yi da na sani ku ce da kun sani da kun yi aiki da abin da na faɗa muku kaga yanzu ai lokacin yayi har ya wuce yanzu fir'auna da mutanensa suna cikin nadama na da sun sani da sun yi aiki da abin da wannan mutumin ya gaya musu wa ufawwidu amri ila Allah yace ni kuma ina mika al'amura na zuwa ga Allah inna Allah basirun bil ibad Allah yana ganin duk abin da yake faruwa daka idan giyar mulki ce ta ɗebe ku da jin daɗin duniya da daula da kuɗi da manya-manyan gidaje da manya-manyan motoci da manya-manyan jami'an tsaro da wane ne yasa kuke gaba da shi annabin Allah annabi Musa da kuma ni da nake muku wa'azi akwai ranar da mulkin zai kare akwai ranar da za ku koma zuwa ga Allah za ku tuna cewa na gaya muku za ku tuna cewa na yi muku wa'azi Allah kuma yana da kowa Allah ya ce fa waqahu Allah sayyi'ati ma makaru Allah sai ya tsare shi ya kare shi daga duk miyagun makircin da suka aikata bai ba su iya riskansa ba ba su iya cin masa ba saboda ya ce wa ufawwidu amri ila Allah ya ce na miƙa al'amari na zuwa ga Allah wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab Allah ya ce mummunar azaba ta riski mutanen fir'auna su ne suka dawo cikin mummunar azaba amma shi kuma ya tsira wace irin azaba ce annaru yuraduna alaiha wuduwan wa ashiya Allah ta'ala ya ce wuta ake bujirar da su akan wuta safiya da maraice wannan malamai suka ce ana musu wannan azaban ne a barzaku shine ana musu azaba da wuta safiya da maraice to malamai suka ce wannan aya ce daga cikin ayoyin da suke tabbatar da cewa akwai azaba a kabari in an mutu tunda Allah ya ce annaru yu'raduna alaiha guluwan washiya mutanen fir'auna ana bujirar da su game gaba ga wutan jahannama safiya da maraice sai ya ce wa yawma taqumu sa'a ranar da alkiyama za ta tsaya kuma kaga kenan wancan da aka yi a baya an yi ne kafin me kafin tashin kiyama to ranar da alkiyama za ta tsaya adkhilu ala fir'auna Allah zai ce ku shigar da mutanen fir'auna a shaddal azab ku shigar da su zuwa ga mafi tsananin azaba ala fir'auna anan ba yana nufin iyalansa na gida ba domin kalmar al al yana iya daukar iyalai yana kuma iya daukan abokai wanda kuke sana'a iri daya wanda kuke aiki iri daya kamar da irin kalmar azwaj ne ushirul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budu ana nufin da su da ire-iren su waɗanda suka bi su akan shirka to haka ake nufi wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab mabiya fir'auna ku shigar da su zuwa ga azaba mafi tsanani domin ai matarsa ita ce iyalinsa kuma ta yi ne ta yi imani ta yi imani saboda ka Allah ya ce wa yawma taqumu sa'a ranar da alkiyama za ta tsaya Allah zai ce adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab kamar yadda na ambata wannan dalili ne da ke tabbatar da cewa akwai azaba a kabari kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar a hadisin al-Imam Ahmad da yake cikin Musnad hadisin sahabi Bara'u bin Azib Allah ya kare yadda a gare shi annabi ya tabbatar cewa a cikin kabari akwai ni'ima kuma akwai me akwai azaba ga wanda ya bi Allah zai gamu da ni'imomi masu yawa a kabari ga wanda ya kafirce ma Allah zai gamu da azaba a cikin kabari sai Allah ya ce wa idh yatahajjuna fil nar
wa idh yatahajjuna fil nar fa yaqulu ad-du'afa'u lil ladina istakbaru inna kunna inna kunna lakum tab'an fa hal antum فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكن قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال
Allah ta'ala ya ce wa idh yatahajjuna fin nar Allah ya ce ka ba su labari lokacin da kafirai za su haɗu a wuta su dinga ƙoƙarin kawo hujjoji wanda ba za su amfane su ba suna tuhumar junansu fa yaqulu du'afa'u lil ladina istakbaru sai raunana wanda a duniya su kananu ne sai su ce wa manyan su wanda su ne masu girman kai sai su ce da su inna kunna lakum taba'an in ba ku manta ba a duniya mun kasance ku muke bi ku muka yi mabiyayya har muka shigo wuta fa hal antum mughnuna anna nasiban minan nar ba za ku taimake mu ku dan rage mana wani abu na radin wuta ba wani bangaren azabar wutan nan ku dan dauke mana wani bangare muna alallabi na stakbaru sai su manyan su wanda suka yi girman kan wanda su suka ja kananu a suka jagorance su akan sabon Allah sai su ce ai inna kullum fiha sai ce ai dai dukan mu diga mu auta da mu da ku diga mu auta inna Allah qad hakama bainal ibad Allah ya riga ya gama hukunci tsakanin bayi da ku da kuka ce kun bi mu da mu da kuka ce mu kuka bi duka mu na a cikin wuta diga mu auta shine Allah ya ce a suratul baqara iz tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab Allah ya ce lokacin da iz tabarra alladhina tubi'u lokacin da waɗanda aka yi musu biyayya za su yi baran-baran daga waɗanda suka bi su ga sunan su suka bi su akan sabon Allah amma yau za su yi baran-baran da su su ce wallahi ba ruwanmu ba mu ba mu wa ra'aw al'azab sun ga azaba iri da muzu wataqatta'at bihimul asbab duk wasu sabba da wata dangantaka da zumunci da alaka da ke tsakaninsu ta yanke wa qala alladhina tabau law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna waɗanda suka yi waɗanda aka suka yi biyayya sai su ce ina ma muna da dama mu sake dawowa duniya kamar yadda suka ce yau ba ruwan mu da su to wallahi in an koma duniya kuma ba ruwan mu da su yadda suka ce yau ba su ba mu to in an koma duniya kuma wallahi ba mu ba su kana tabarra minhum kama tabarra minna Allah ya ce kazalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim kamar haka ne Allah yake nuna musu ayyukansu wanda yana zama ƙarin asara da nadama a kansu Allah ya ce da wanda suka bi da waɗanda aka bi dukansu wa mahun bi khariji na minan da duk ba mai guda a wuta dukansu da wama za su yi a cikin wuta saboda haka su waɗanda aka yi ma biyayya za su ce da wanda suka yi musu biyayya wallahi ba mu muka samu ba mu ba ruwan mu su waɗanda suka yi biyayya za su ce ai ku kuka jawo mana wannan bala'i to shi ne Allah ya ce anan za su ce fa hal antum mughnuna anna nasiban minan nar a surati ibrahim ce za su ce fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay ku dan taimake mu mana azaban da Allah yake mana nan ku dan tsakura mana kadan na'am ku dan tsakura mana kadan fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay za ku yi ɗeba mana wani abu na azabar Allah ku rage mana Allah ya ce sai su ce ai inna kullun fiha duk ga mu a cikin wutan ai inna Allah qad hakama bainal ibad Allah ya riga ya gama hukunci tsakanin bayi wa qala alladhina fi nar Allah ya ce waɗanda suke wuta yanzu dama mataki mataki za su bi wajen roƙo yanzu an fara da kananu sun ce manya kuka ja mana kudan rage mana yanzu ba zai yi wato dukansu da manyan da kananun sai su haɗa kai su gaya ma likfazanati jahannam sai ce wa masu gadin wajen jahannama ku doƙo rabbakum ku taimaka mana ku roƙa mana ubangijinku yukhaffif anna yawman min al'adab ku roƙa mana Allah ya sassauta mana wuni ɗaya na azaba Abdullahi bin Abbas ya ce suna roƙon duk shekara dubu a yafe musu azabar wuni ɗaya sassauta musu azabar wuni ɗaya shekara dubun nan kuma kowane wuni ɗaya a wajen Allah wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin bin ba ta hudu kowane wuni ɗaya a wajen Allah shekara dubu ne a lissafin to suna so a cikin kowane shekara dubu na lissafin Allah a yafe musu azabar duni ne kacal amma Allah zai ce musu ina ba zai yi ba ba zai yi ba Allah ya ce qalu sai manzan sai masu gadin wuta sai su ce da su a walam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat wai shin kan a duniya manzannin ku ba sun gurin ku da hujjoji bayyanannu ba ba an muku wa'azi ba ba an ce muku kar ku yi shirka kar ku yi kafirci ba ba a ce muku kar ku yi abin da zai kawo kuta ba qalu bala sai su ce eh an gaya mana qalu fad'u sai malaikun su ce to ku roki Allah da kanku Allah sai ce wa ma du'aul kafirin illa fi dalal duk addu'ar da kafirai za su yi bai kasance cikin kuma face cikin bata aikin banza za su yi ko sun roƙa Allah ba zai saurare su ba daga in suka roki wayannan mala'iku suka ga babu amsa to sai su roki shugaban mala'ikun da ke gadin wuta shine Allah ya ce wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuka qala innakum makithun sai ce ya maliku tunda wayannan basu roka ba to kai ka taimake mu ka roka mana ubangijinka sai ce ai ina ai da goma za ku yi a cikin wuta laqad ji'nakum bil haqqi walakin aktharakum lil haqqi karihun a duniya ai an zo muku da gaskiya amma ba ku san gaskiya da haka ba ku bi gaskiya ba me ya hana ku bin gaskiya to yanzu idan suka ki suka ji cewa maliku shi mai gadin wutar ba zai roƙa ba to sai kai tsaye su fara roƙon Allah shi ne sai su fara cewa rabbana akhrijna minha fa in udina fa inna zalimun su fara cewa Allah ka taimake mu ka fitar da mu daga wuta in har muka koma muka ci gaba da sabon Allah muka ci gaba da shirka to lalle mun cika azzalumai amma Allah ka taimake mu Allah sai ce da su ikhsaru fiha wala tukallimu Allah zai ce ku ƙara kaskanta a cikin wuta ku ƙara nutsewa a cikin wuta kar kowa ya sake mun magana a cikin kowa ya shi Allah zai ce ba zai saurare su ba ko sun faɗi ko sun yi magana sun yi aikin banza kaga ai ko kana cikin azaba kama faɗa a saurare ka ai wani nau'i ne na hanyar samun relief ga wanda yake cikin azaba to wannan dan saukin da jin daɗin da za su yi wai gashi Allah ya saurare su Allah baya so su ji wannan daɗin Allah sai ce dokar kowa ya sake magana a cikin ikhsa'u fiha wa la tukallimu to kaga shi yasa duk wanda zai ja mutum zuwa ga hanyar sabon Allah ga hanyar kafirci ko shirka ga Allah to ba a so ya yi mishi biyayya duk wanda ya biyo ni akan hanyar saba ma Allah ko hanyar shirka ma Allah ko bautan wani Allah to ranar alkiyama za su koma suna baran-baran suna wallahi tallahi tsakanin su kuma ba zai musu amfani ba ba zai amfani su ba Allah ta Allah ya samu dace mun cinye lokaci ko Allah ya samu dace saboda haka wajibi ne akan musulmi ya zama mai yawan biyayya ga Allah tabaraka ta'ala da nisantar duk wani wanda zai kai shi zuwa ga shirka in aka ce wani babban to babban girmansa yana da alaka ne da biyayya ma Allah in ya saba ma Allah to kowaye shi ba a ganin girmansa la ba a fil makhluqin fi ma sifatil khaliq in wannan zai ce je ka mun kaza na sabon Allah to ba a so kai mishi biyayya in kai mishi biyayya to ranar alkiyama Allah zai ce me yasa kai zaka ce Allah ga wanda ya sa ni shi kuma zai ce wallahi ba ni yasa ka ba ba ni yasa ka ba saboda a wannan lokacin ba da daman yayi magana shi ma karan kanshi bai sai magana ba sai an bashi izini saboda haka a wannan lokacin dukan ku neman taimako kuke yi kuna neman wanda zai taimake ku ne kaga kana jin yunwa ina jin yunwa to wa zai ce da wani a cikin mu dole sai dai mu jira wani wanda ya koshi ya rage tukunna saboda haka to sai aka ce maka ga hanyar Allah ga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to su ne kadai hanya kodan ko wani aboki ko wani masoyi in ka bi shi akan hanyar sabon Allah to za ka yi aikin banza Allah ta'ala ya ce wa yau mai abdu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila dan da azzalimi zai sa hannunsa duka biyu a bakin sa ya ciza a duniya in mutun yana dama sai ya sa hannu daya ya ciza a lahira kuma zai tura yatsun guda goma ne gaba daya yana cewa ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila yace kai tun ana dama ta ina ma da na bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wailata laitani lam attakhid fulanin khalila zai ce ya kai tuna ya nadama ta ina ma da ban riki wani a matsayin masoyi ba dama ban yi aiki karkashin ofis din wani ba dama wani ba shine abokina ba yana aika na a matsayin shi na ogana in je mishi wajen boka ko in je so masa sigari ko giya ina ma da ban yi aiki karkashin sa ba laqad adallani an zikri ba da ja'ani gashi ya batar da ni ya kawar da ni game da dokokin Allah bayan an mun wa'azi na fahimci dokar Allah Allah ya ce wa kana shaytanu lil insani khazula haka dama shedan yake dagewa wajen tabar da mutum da sabulan da shi da halakar da shi saboda haka duk wani wanda zai ce maka ga hanyar da ba hanyar Allah ba to ba a yi mishi biyayya akan wannan hanyar wallahu wa rasuluhu haqqu an yurdu kanu mu'mini kana da imani da gaskiya kana da imani da gaskiya to damuwanka ka yadda da Allah damuwanka ka yadda da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka yadda da wani ba Allah ta'ala ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda mu dabu suri Allah ya fi mana Allah ya sanya alkai da albarka a cikin rayuwar mu na'am na'am to masha Allah a kamar yadda muka sanar jiya insha Allah ta'ala gobe in Allah ya kai mu ce ranar da zamu yi wannan karatu gobe zai kama 25 sati mai zuwa kuma litinin zai kama 29 ya kamata a ce lokacin an yi nisa a kan shirye-shirye da abubuwan da suka kamata saboda ka saboda karmu takura mu kanmu ko na kuma wancan haka insha Allah gobe in Allah ya kai mu zamu rufe wannan darasin da haka insha Allah gobe zamu fara karatu akan lokaci insha Allah saboda bayan karatu dole akwai bayanai da ya kamata su biyo bayan insha Allah Allah ta'ala ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka fi so da Allah ya fi mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwar Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin